بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بن عبد الهادي خليل الهلال العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يا مفارا دا تعرفية تنهو إن ذا تاشي أنقم اشتغالي كوكو هنا تعدد الفعل تعدد تعدد الفعل ولزومه بسم الله الرحمن الرحيم تعجل fi'ili wa luzumu ta'ajjal fi'ili wato a ce fi'ili yana kaiwa ga maf'uli da kuma cewa a baya kaiwa inda baya kaiwa ga maf'uli a fi'ili a ce ya kai ga maf'uli da kuma a baya kaiwa ga maf'uli fi'ili wasu malaman suka ce iri uku ne akwai fi'ili lazimi shine fi'ilin da yake da an faɗi fa'ilinsa ya iya cika magana ta iya cika ba ya bukatar makoli ko kaɗan ba ya bukatar kuma a ce sai an faɗi labari misali kamar jalasa aka ce jalasa zaidu zaidu ya zauna shi kenan magana ta ƙare magana a nan ta iya ƙarewa in dai ba wani abu ne kuma daban ake so a bayyana ba ai aka ce jalasa zaidu ya wadatar mako sai dai ana so a ƙara bayani kuma na wani hali kamar misali a ce jalasa zaidun rahika ko jalasa zaidun bakiya to kuma wannan dan neman wata fa'ida ne amma da shi jalasa yana bukatar fa'idi ya samu baya bukatar makuli baya bukatar labari akwai fi'ili kuma wanda yake najisi shine fi'ilin da yake dan an faɗe shi magana ba ta cika ba sai an faɗi labari wanda shi irin wannan fi'ilin yana shigarwa mubtada da labari ne kamar irin su kana su laisa yanzu dan an ce kana kana ahmad ahmad ya kasance za ce ya kasance ni amma ka ce kana ahmadu qariya ahmad ya kasance alƙali ne yayi alƙalanci ko kana ahmadu imama ahmad da ce liman ya kasance liman kaga a sannan magana ta cika wannan irin wannan ana kiransa fi'ili nakisi shi wancan na farko ana kiransa fi'ili ta mi wannan ko ana kiransa fi'ili na gizo so nan akwai fi'ilin da in an faɗe shi ba kawai wanda ya yi aikin ake bukata a sani ba so da yawa ana bukatar a san wa aka yi wa aiki kamar yanzu misali duka duka za a samu wanda ya yi duka amma kuma za a samu wanda aka doka wanda ta yiwu a san wanda aka doka ɗin muhimmi ne kwarai inda wani lokacin babban rigima ma shi ne wa aka doka a da aka ce ya doki dan sanda ko ya doki soja ai ya jawo babban magana ko ba a doke su ba wani lokacin ba a karewa lafiya balle kuma har aka doke su ko kaga to kamar raraba za a ce fili ne muta'addi to shi yasa ilai sun kafi iri uku akwai fi'ili a tami lazimi akwai fi'ili nakisi akwai fi'ili muta'addi a wannan babin za a yi bayani a kan nau'i biyu na fi'ilai shi ne fi'ili lazimi da fi'ili muta'addi a shi ne ce alamatin fi'ilin mu'adda an tasil aha gairi masdarin bihi na hau amil wa lazimu a fasil bihi maqulahu in lam yanib in lam yanub an fa'ilin na hau tadabbartul kutub wa lazimun gairul mu'adda wa hutim lizumu af'alis sajaya kadahim كذفعل له المراهق أنسسا ومكتر نزافة أو درسا أو أرر أو داوى المؤدى لواحد كمده فامتد وأجل لازما بها التجري وإن زف نزل للمنجري ذكر وفي أن وأن يدرد مع أمن لبس كأجبت أن يدو آه تقوم فاننا علامة الفيل المؤدى alamar fi'ilin da ke kaiwa ga makulin alamar fi'ilin da ke kaiwa ga maƙoli shine fi'ili muta'addi an tasil ha gairi masdarin ne shine a ga an sa ha'i da miri wanda ko ba ya koma kan masdari ba akwai da miri wanda yake tsayawa matsayin masdari to irin wannan lamirin ya iya zuwa tare da fi'ili ma wanda yake lazimi misali kama alkiyam kumtuhu alkiyamu kumtu abinda da ake kira sai wato ni ma na tsaya kaga kama fili ne wanda yake lazimi gashi fi'ilin an sa masa lamiri a ƙarshe hu amma tun da hu ɗin lamiri ne daga masdari to wannan ba yana nufin kiyamu ko kama fi'ili ne muta'addi ba ko kadan amma idan lamiri ya sadu wanda ba yana nufin masdari ba ga fi'ili to wannan ya nuna cewa fi'ilin muta'addi ne yanzu kamar yadda kace zaidan rarabtuhu to hu kaga kuma kan zaidan wanda zaidu ba masdari bane ashe raraba fi'ili ne wanda yake muta'addi ko alkitaba qara'atuhu wanda ka iya cewa alkitabu karatu ko alkitabu karatu tunda mun yi wannan a baya ko a wajen su malaman namu ma ka ce alkitabu karatu har ya fi ko saboda asan nan ba wani abu da za a sa ba za a kaddara ba bukatar cewa a yi takadiri to ko dai a kace an san hudin ya koma kan kitabu din ne daidai kitabu din marfu'i ne ko mansuri to shi yasa tunda kitabu ba masdari bane ashe qara'a fi'li ne muta'addi shine abin da yake nunawa a wannan baitin nahu amil kamar al'amal amiltuhu to wannan amiltuhu hu din ya koma kan mazari ashe amila fi'ili ne wanda yake a muta'addi ba fi'ili bane wanda yake lazimi wanda yake lazimi anan fi'ilai guda hudu ne suka zo a fatiha fatiha da duk musulmi yake karanta ta a kowace raka'a ta sallah a filan nan guda hudu guda nawa ne lazimai a guda nawa ne muta'addiyai tunda nan gaba zai ce fansin bihi maf'ulahu shi fi'ilin da yake muta'addi zaka nasabci maqulin sa da shi kamar wannan qara'atul kitaba ko rarabtu zaidan ko kadastul baita kadastul baita na share gida qara'atul kitab na karanta littafi kitab dai shi ne maquli da qara'a yana sabta in lam yaruf an fa'il matakar maf'ulin bai tsaya matsayin fa'ili ba wani lokacin maf'uli yakan tsaya matsayin fa'ili akwai dalilai da yawa a larabci da sansa a shafe fa'ili sai ya zama sai ambaci maf'uli kadai wanda maf'ula dalilan nan akwai na lafazi akwai na ma'ana dalilan na lafazi kadai sun kai wajen guda goma dalilai na ma'ana suna sun kai wajen guda goma kowane ɗaya daga cikin wannan dalilan kan sa a shafe maf'uli wani lokacin yakan sa a shafe fa'ili wani daga cikin dalilan shi ne misali an an san fa'ilin ma wane ne kamar misali na ƙur'ani a wakulikan insani an san ba wanda zai halitta in ba Allah ba ba mahalicci in ba Allah ba afa man ya haluku kamar la ya haluku afala tazakkaru wani lokacin akan shafe fa'ilin saboda ana son a nuna umumi kamar misali ƙarshen suratul arafi wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu quri'a an kawo shi filin da yake ba a mace fa'ilin sa ba saboda saboda ana so a nuna umumi cewa lokacin duk da aka karanta qur'ani ba a ce sai wani ya karanta ba ko sai in wani ne yake karantawa ko in sai wani ne yake karantawa kowa yake karanta ba yau ko ɗanka ne ko jikanka ko almajirinka ko wanda kake ganin shi dinnan ba kowa kowa ba ne kar ka dubi matsayin shi da yake karantawa ka dubi matsayin abin da yake karantawa shi abin da ake nufi a nan shine dalili babba na shafe fa'ila sai aka ambaci mafuri ba irin nan duk inda ya zamo maf'uli ya tsaya matsayin fa'ili to a sannan maf'ulin ba mansubi ba ne zai zamo marfu'i kamar hulikan insani hulikan insano insani din yanzu marfu'i saboda a nan maf'ulin ya tsaya matsayin fa'ili shine illa mai duk an fa'ili ko kuma kuri alqur'an wai za kuri alqur'an na hau ina misali kamar yadda kace ta dabbar kutub na lura da littattafai ta dabbar kutuba kutuba din mafuli ne amma da ake za a shafe fa'ilin shine to fa'ilin ya koma tudibbira tudibbira til kutubu to asalin kutuba sai ya koma marfu'i za a ce an sami na'ibul fa'il to a fatiha muna da fi'ilai guda hudu a cikin su guda nawa ne akwai lazimi ko babu fi'ili na farko a fatiha shine na abudu iyaka na abudu wanda gashi daman ya nasarci makulin sa lamirin nan da aka gabatar wanda an gabatar da shi ne don a nuna hasar wucewa ba wanda muke bautawa ya ubangiji in ba kai ba ba wanda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah ba Ah, to ashe na abu wanda marinsa abada ake cewa fi'ili ne muta'addi fi'ili na biyu shine nasta'inu wanda muradin in ista'ana ne shi ma dai gashi ya nasarci makulinsa da miri da aka gabatar a kansa shine iyaka wanda kuma in ma marin ka kawo zaka ce abattullaha rabbi abattullaha rabbi na bauta wa ubangiji kaga Allah a bada ta nasarci Allah kan cewa makuli ne ko irin wannan sai a ce an nasarce shi don girmamawa tun da sunan Allah ne haka nan zaka ce ista'antu asta'antu Allah ita ista'ana wanda shine marin nasta'inu wani lokacin yana yin ta'addada bi a ce ista'antu billahi kamar wa ista'anta fasta'in billahi in za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah wani lokacin kuma sai ya ta'addada kansa ka ce iska an tullaha na nemi taimakon Allah shi yasa dai akalla za mu ɗauke shi a matsayin fi'ili muta'addi sai wanne da cikin fi'ilan fatiha sai ihdi wanda shi amri aka kawo marinsa ana cewa hada murari'insa ana cewa yahadi wanda shi irin wannan fi'ilan yana cikin fi'ilan da a ƙur'ani akwai marinsu akwai murari'insu akwai amursu duk nauyin uku akwai a cikin ƙur'ani akwai wata bai na mu hade na mu ila siraɗin mustaqi akwai ya habibihi man ya sha'u min ibadi akwai waje annahu mu aimatan ya haduna bi amrina yasa ma murari'in ma ya zo ga wannan ihdina amr ko fahaduhu ila siratil jahim faduhu shi ma amri daidai na hadaya hade ko to shi ede ba ma kawai yakan yi ta'adda ga makuli ɗaya ba yana ta'adda ne ga makulai biyu ma'ana yana nasartar makulai biyu wani lokacin ko dai kawai lokacin sai zama makuli na farko yana sarta da kansa makuli na biyu a sa harfin jarra kamar misali a nan a fatiha ya kai ga makulan guda biyu da kansa ihdinas sirada na shine makuli na farko sirada na biyu ko a cikin suratul insani inna hadainahul sabila hadaina ya kai ga makulai biyu da kansa shine hu da kuma as-sabila amma lokacin sai zamo ya kai ga ɗaya da kansa ɗayan kuma asala ne da kamar faduhumu ila sawa'il jahim anan kaga ila akasa wani lokacin kuma ko na ƙarshen suratul nahli shakiran li an'ami ittabahu wa hadahu ila siratin mustaqim nan ma da ila wani wacin kuma ya ta'ada ga mafuli na biyu da lani kamar alhamdulillahi alladhi hadana li hadha li hadha li hadha to hada kenan to sai wanne ne fi'ili na uku a fatiha an'ama an'ana wani shi an'ama duk da cewa ruba'i ne awon af'ala ne amma lazimi ne baya kaiwa ga maf'uli da kansa sai an sa harafin jara kamar anan an amta alaihim alaihim uskuru ni'imati allati an amtu alaikum an amtu alaikum to filan guda uku na fatiha kenan guda hudu na fatiha guda uku a cikinsu suna ta'adda guda ɗaya ko shine lazimi shine an'ama an'ama to na wuce da barku kudu an ce su filan da suke kaiwa ga makuli su ne muta'addiyai iri uku ne na farko shine wanda yake kaiwa ga makuli ɗaya kamar shi na abudu ɗin ko na sa'inu ko kamar rarraba rarraba yana ta'adda ne ga makoli ɗaya na biyu shine wanda yake ta'adda nau'i na biyu na fi'ilan da suke ta'adda su ne wanda suke ta'adda ga makolai biyu to su kuma irin wa'annan iri biyu ne akwai a cikin fi'ilan da suke kaiwa ga makolai biyu wanda suke shigarwa mubtada da labari kamar irin zanna da yan uwanta za a ce zaidun ka'imu amma zanna za ta zo ya koma zanantu zaidan ƙa'ima ko za a ce alkitabu nafi'u alkitabu mubtada nafi'u labari to alima za ta zo sai a ce alimtul kitaba nafi'a alimtul kitaba nafi'a to irin wannan ba su cewa ga makulai biyu wanda asalinsu mubtada ne da labari nau'i na biyu na mai ta'adda ga makulai biyu su ne wanda suke ta'adda ga makulai biyu makulan da asalinsu ba mubtada ne da labari ba kamar irin su kasa su a'ada kasa za ka ce ka sautu zaidan sauba na tufatar da zaidu tufafi to kasa ta yi ta'adda ga makulai biyu da zaidan da sauba wanda asalinsu ba mubtada da labari ba ne ko a ɗaitu zaidan jubbata na ba zaidu jubba to a ɗa ta yi ta'adda ga makulai biyu wanda ba mubtada ba ne ta yi ta'adda ga makulai biyu wanda ba mubtada da labari ba ne to wannan kenan shi yasa fi'ilan da suke ta'adda iri uku ne ta wani waje ma a iya cewa iri hudu ne tunda wannan duk masu ta'adda ga makulai biyun a iya kasa su gida biyu ya zamo da na ɗaya da na biyu wancan kuma ya zamo shine na uku da na hudu to wannan kenan walazim fi'ili wanda yake lazimin gairul mu'adda shine fi'ilin da bai kai ga maƙuli ba filin da ba a kaiwa ga maƙuli ba a buƙatar maƙuli kamar irin su kama su jalasa su safara to duk wannan filai ne wanda suke lazumi safara zai bu sai ya yi tafiya shi kenan magana ta ƙare shi aka ce ya yi tafiyar kuma gashi an faɗe shi ko kama kama amur amur ya liƙe tsaye magana ta ƙare jalasa bakaru bakaru ya zauna a zaune shi kenan nama khalidu khalidu ya yi bacci to duk yin wa'annan fi'ilai ne lazimai wa mutum luzum af'alis sajaya duk wani fi'ili da yake zo yana nuna tada ɗabi'a ta ɗan adam to wajibi ne ya zamo lazimi baya kaiwa ga maf'uli ina misali kana him kamar nahima nahima me yake nufi zari zari yawan cin abinci nahima zaidu to wannan fi'ilin dole ya zo lazimi haka nan duk wani fi'ili da ya zo da irin wannan wanda yake nuna tada ka zam alalla haka nan nau'i na biyu da dole ya zo lazimi shine fi'ilin da ya zo musu awon if alalla kamar irma anna za a ce irma anna zaidu ba a faɗar makoli ba a fatar makoli ko ikisha arna jilduhu ta kashe iru minhu juludul lazina ya shona rabbahu a ikisha arra fi'ili ne wanda yake lazimi if'alalla duk filin da yake ya zo bisa awon if'alalla wajibi ya zama lazimi wani wurahi ka ansasa ko wanda ya fi zo bisa awon if'alalla wanda a tasrifi dai mun sani cewa da if'alalla da if'alalla dukkanin su mazidan ruba'i ne fili ne wanda yake asalinsa harafi hudu aka ƙara harafi biyu ya koma harafi shida wanda wannan su ne ma mazidan ruba'i da harafi biyu su kaɗai awon if'alalla da awon if'alalla to shi ma duk filin da ya zo masa awon if lala lazimi ne bayan da za a ce yana da makoli kamar ihran da matil ibilu raguma sun kawo waje ɗaya idan asalin ne shi ne harjama shi wannan yana ta'adda domin za a fa'alala domin za a ce harjamtul ibila na tara raguma waje ɗaya nau'i na uku kenan na filin da baya ta'adda yake dole ya zo lazimi wata rana zafata nau'i na hudu na fi'ilin da baya kaiwa ga makoli shine duk fi'ilin da yake nuna tsafta audana ko dauda wanda galibi irin wannan fi'ilan sun fi zuwa bisa awon fa'ula kamar dahura zairu ko danusa dahura zairu ko danusa dahura zairu zairu ya tsamtata ko da zufa ya tsamtata ko danusa ya yi dauda ko gabura ya yi kura-kura au arana nau'i na biyar na fi'ilin da baya ta'adda shine duk fi'ilin da yake nuna wata sifa da takan zo ga ɗan adam ta tafi ba lazima ba me misali kamar farin ciki farin ciki sifa ce da takan zo ga ɗan adam ta tafi ko bakin ciki bakin ciki ma sifa ce da takan zo ga ɗan adam ta tafi shi yasa kamar fariha ko hazina fi'ili ne wanda dole lazimi ne saboda suna bayyana wata sifa ce da takan zo ga ɗan adam ba lazima ba ba lazima ba ce zuwa take ta tafi fariha farin ciki ko hazina audawa al-mu'adda li wahidin a nau'i na shida na fi'ilin da ba a kaiwa ga maf'uli shine fi'ilin da ya zo don ya nuna mudawa akwai abin da a larabci ake kira mudawa shine a kokarin a maida abu wani abu sai kuma shi abin da aka nemi a mayar din ya yadda ya zamo haka yanzu misali kamar karyawa za ka ce kasar turɗoda na karya itace fan kasara sai itacen nan ya karbi ya karye din da na karya din bai ki karyuwa ba da na karya din ya kare to shi ba irin wannan duk fi'ilin da yake nuna mudawa cewa an nemi ai wani abu ba wani abu sai abin ya yadda ya haka din to ana kiransa fi'ilin mudawa to dole ya zamo lazimi matukar dai ainihin fi'ilin yana kaiwa ga makuli ɗaya ne to fi'ilin mudawa sai ya zamo baya ta'addaba komai amma in ya zama fi'ilin da aka kawo mudawa yana ta'adda ga makulai biyu to shi fi'ilin mudawa'ar sai ya ta'adda ga makuli ɗaya yanzu misali kamar allama za ka ce allamtu zaidan alfikiha na koya wa zaidu ilimin fikihu kaga nan allama ta kai ga makulai biyu da zaidan da alfikiha don ka kawo mudawa'a shine fa ta'allama to wannan ta'allama ya iya kaiwa ga makuli da a ya cewa fa ta'allama ilma ko fa ta'allama fikiha sai ko zai da din ya yadda ya koyi ilimin ya koyi fikihu shine kamar da hu kamar yadda aka ce maddahu ya miƙe shi fantar da shi da aka miƙe din sai ya karbi miƙuwa to wannan kenan dai an kawo abu shida da ke sa fi'ilin da yake fi'ili ya zamo lazimi a yana cikin abin da ke sa fi'ili ya zamo lazimi idan aka kawo shi don a nuna fifita a wani hali ina misali kamar ana cewa alima zaidu zaidu ya sani to a wannan halin alima ta iya nasartar makulai ɗaya ko makulai biyu saboda sanin ko na fili ne ko kuma na zuci idan na zuci ne to shine zai nasarci makulai biyu amma idan na fili ne game cewa mai ma'anar ya gane ya gane to wannan yana da saukar makoli ɗaya ne to amma wato in ana so a nuna cewa zaidu ya kai inda ya kai a wajen sani har sanin ya zamo kamar sufa gare shi to ana iya kawo awon fa'ula sai a ce aluma zaidun to a sannan aluma ɗinnan ba za ta yi ta'adda ba in ana so fi'ilin da yake ta'adda ya koma lazimi ana iya mai da shi awan fakula don a nuna isa matuƙa ko abi sufa a wannan fi'ilin ainihin abin da fi'ilin yake shirarwa a kai ya zama sufa kamar faƙiya kaga faƙiya ya ƙau yana na ta'adda ga maƙoli da ana cewa faƙiya zaibun almasalata ko kamar na ƙur'ani قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه مراد ان فقيها يا يتعدى مقولي ده شيء كثيرا وفمالك هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يفقهون مراد إن فجيها يا كي مقول دا يتعدك مقول دا شيني حديث فما نسو أشيواني يا كي إن دا يا كي أوجن سني gane abu har gane wata zamo kamar wata tada wata ɗabi'a ta sa sai a ce faƙuha zai zo a sannan fakiha sai koma lazimi ba muta'addi ba sai koma lazimi ba muta'addi ba alhamdulillah ko mu tsaya a nan da sai mu sallah sannan a ci gaba da na